ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wani masallaci mai tarin albarka masallacin Usman ibn Affan da ke nan gadon kaya a wannan yammaci a wannan gari na Kano a wannan yammaci na Litinin daren Talata yau 19 ga watan Jumadal Ula hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1437 wanda kuma ya zo daidai da ashirin da takwas ga watan uku miladiya ta biyu da sha shida a wannan majalisi jumar al'afira ba haka na ce ba? to a wannan majalisi da muke karatu a cikin littafin nan mai suna alfurkan bai na auliya irrahmanu auliya shaitan واللفر تقي الدين أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ولا شيء درس من التسعين دبقي أولنا للتافي gabanin mu ci gaba da darasi muna sake lalata jajenmu da alhininmu ga 'yan uwanmu waɗanda ibtila'in gobara ya shafe su a kasuwar sabon gari suka samu asara ta dukiya mai yawa muna fatan Allah ta'ala ya mayar musu da mafi alkhairin abinda suka rasa Allah ya ninninka musu mafi alkhairin abinda suka rasa Allah ya ninninka musu mafi alkhairin abinda suka rasa Allah ya ƙara sa musu haƙuri da dangana da yaƙini a cikin zukatansu Allah ya sa musu haƙuri da dangana da yaƙini a cikin zukatansu Allah ya sa ya zama sanadiyar ɗaukakar su duniya da lahira kuma Allah ta'ala ya kiyaye gaba ya kiyaye sauran al'ummar musulmi rayukansu da dukiyoyinsu a ko'ina ne malam yana magana akan as-sama yayi mana magana akan as-sama'ul qur'ani wato sauraron alqur'ani wanda shine sama'ul nabiyina was-siddiqina was-salihin sannan ya zo ta ɓangare guda kuma yana mana magana akan asama a shaitani wanda shi ne abinda waɗanda suke auliya a shaitan suke kusantar Allah da shi mala yake cewa wa amma sama'ul muhdath sama'ul kaffi wa duffi wal qadibi فلم يكن الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر الأكابر من أئمة الدين يجعلون هذا طريقا إلى الله تبارك وتعالى ولا يعدونه من القرب والطاعات بل يعدونه من البدع المذمومة حتى قال الشافعي خلفت ببغداد شيئا أحدثه, أحدثه الزنادقة يسمونه التغبير يسدون به الناس عن التقان وأولياء الله العارفون يعلمون أن للشيطان فيه نصيبا وافرا ولهذا تاب منه خيار من حضره منه ما ليتي وأما السماء المحدث وتسوراراً سوراراً لإيكي كالكررين نبدأ سماء الكف والدف والقضيب sauraron da ake amfani da buga tafin hannu ko kuma buga dindifa ko kuma buga sanda falam yakun as-sahabatu wat-tabi'un lahum bi ihsan wa sa'irul akabiri min a'immati ad-din yaj'aluna hadha tariqan ila Allah sahabbai da tabi'ai waɗanda suka bi su da kyakkyawan aiki da manya-manyan limaman wannan addini ba su rika sanya wannan hanya hanya ce da za ta kai su ga Allah ba wala ya uddunahu min alqurabi watta'ati ba sa lissafa irin wannan sauraro daga cikin abin da zai kusanta su da Allah ko kuma ayyukan da'a bal ba haka bane ya'uddunahu min al-bida'i al-mazmuma suna lissafa wannan daga cikin bid'o'i waɗanda suke ababen suka hatta qala ash-shafi'i hal imam ash-shafi'i yake cewa khallaftu bi baghdad shay'an ahdathahu az-zanadiqa na bar wani abu na baro wani abu a baghdada wanda zindiƙai su suka ƙirƙiro shi yi sammuna takbir suna kiran shi takbir wato ta da ƙura ya sudduna bihin nasa an alƙur'an suna katange mutane da shi gabarin karatun alƙur'ani mala ya ce wa auliya ullahi al'arifuna amma waliyan allah masana allah ya alamuna an na lishaitani fihi nasiban wafiran suna da ilimin cewa shaidan yana da kaso mafi tsoka a cikin wannan abin da a cikin wannan aiki wale haza taba minhu khiyaru man hadarahu minhu saboda haka zababbu daga cikin magabata na Allah da suka taba halartar gurin suka tuba suka koma zuwa ga Allah wato mala yana bayan ya gaya mana cewa abinda aka sani wajen annabawa da sauran mutanen kwarai mabiya annabawan Allah a kowane lokaci shine sauraron maganar Allah suna akan karanta musu maganar Allah su saurare musu ji wato sun samu tsoron Allah da takawa a cikin zuciyarsu a dalilin wannan sauraron ya kawo mana ayoyin alkur'ani da suke tabbatar da wanda ya kai mana hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi kansa ya nemi wasu daga cikin sahabbansa da su karanta masa alkur'ani ya kawo mana ruwayar Abdullahi dan Mas'ud da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi ya karanta masa alkur'ani kuma ya karanta masa a suratul nisa to sannan kuma ya ce sahabban annabi su ma haka suke kawo mana wasu athar kamar kasancewa sayyidina umar in an hadu yakan cewa ce abu musa al-ash'ari karanta mana wani abu na alqur'ani shi kuma ya karanta musu kuma su saurara ci wannan shine abin da aka sani magabata suna yi shine sauraron karatun alqur'ani da kuma tasirantuwa da wannan karatun amma ba a san cewa magabatanmu na kwarai sahabbai ko tabi'ai ko sauran limamayin shiriya sukan yi majalisi kawai don sauraron dindufa ko kaɗe-kaɗe da sunan addini ba ba a taɓa samun wannan ba a cikinsu a zamanin sahabbai ba a samu haka ba ce sun yi majalisi kawai abinda ake sauraro a gurin shine wasu su tashi suna rera waka da kuma sunan addini ana jin cewa wannan zai ƙara sada su da ubangiji zai ƙara musu tsoron allah wannan ba sa yin haka sukan saurari ƙur'ani a junansu wannan wannan abu ne sananne to haka nan waɗanda suke waɗanda suka zo daga baya daga cikin al'a'immatul huda su ma ba a taɓa samun irin wannan a tare da su ba abinda aka sani shine sauraron ilimi sauraron karatun alƙur'ani yace to amma abinda ya shafi a zo a yi kiɗa ko da tafin hannu ko da dundufa ko a rika buga wato ta sanda akan karawarwa tana kara a ce wannan da shi za a kusanci Allah malam yace wannan sahabban annabi da tabi'ai da sauran limaman shari'a ba su taba daukan wannan a matsayin addini ba ba su taba daukan wannan a matsayin abin da zai kusanta su ga Allah ba ce abin da ma suke daukan wannan suna daukan shi a matsayin bid'a ce wacce ya wajaba ga duk wanda ya ga ana yi ya soki wannan bid'ar ya kawo mana maganar imamu shafi'i muhammad ibn idris wanda yake cewa ya baro wasu mutane zindikai a bagdada to lokacin ya zo masar ne yake wannan magana daga bagdada ya tafi masar to a can yake gaya wa almajiransa cewa a bagdada ya baro wani abin da zanadika wato mutanen da suke ɓoye kafirci su bayyana musulunci ta baki amma a hakikaninsu ba musulunci suke yi ba kuma duk kokarinsu yaya za su su lalata musulunci su karya shi su gurbata shi su ne zanadika a lokacin annabi sallallahu alaihi ana kiran su munafikai wanda shine ta'birin da alqur'ani yazo da shi munafikai daga baya kuma aka aka samu mustalah zanadika zindiq alladhi yuzhiru al-islam wa yubtilu al-kufr a zahirin sa kamar musulmi amma ba musulmi bane a hakika ya dai kawai shiga rigar musulunci ne domin ya amfani da wannan damar ya lalata addini ta hanyar shigo da wasu abubuwa da sunan addini yana yada cikin mutane musamman ma idan har ya fito wa jama'a da kamanni na mutum mai tsoron Allah na mutum mai neman kusanci ga Allah to sai amfani da wannan rukuwar da mutane za su yi da shi sai ya rika shigo musu da wani abu da ya lalata musu addinin su ya raba su da tauhidi ya dora su akan shirka ya raba su da sunna ya dora su akan bid'a ya raba su da da'a ya dora su akan ma'asiya wannan su ne ake cewa zanadika imamu shafi yake cewa a bagada zanabar wani abu da zindikai sun fito da shi yusammuna hu takbir suna kiran shi da wannan suna at-takbir at-takbir min bi ma'ana isaratul gubar wato suna tada kura ta hanyar a rika ambatan Allah ana tsalle ana tirje ana rawa kura ta tashi suna cewa da wannan ne bawa zai kusanci ubangijinsa zai ƙara jin wato kusanci zuwa ga ubangijinsa zai ƙara jin tsoron Allah imamu shafi'i ya ce ba wani abu ya sa suka kirkiro wannan ba saboda su hana mutane karatun alkur'ani zamana kullum matasa da 'yan san a hole a rakashe to can za su je sauraka babu maganar makaranta ba maganar karatun alkur'ani to shi ne mala ya ce hatta waliyan allah na kwarai waɗanda ba su gane al'amarin ba sai da suka je majalisun suka ga abin da yake faruwa daga ba suka tuba ce ba su ƙara komawa ba yana maganar waɗanda suka zo daga baya baya musamman mutanen bagadar waɗanda suka halarci irin wannan gurin da ake kira majalisus sama sukan kira shi da majalisus sama majalisus sama in aka zo aka zauna to za a samu wani wanda zai ke da murya ya tashi yana rera waka ana buga masa dindufa ko ana masa tafi ko ana kada masa ƙararrawa shi kuma yana wasu rera wasu waƙoƙi da suke kunshe da bege da soyayya to anan wasu suke cewa to a irin wannan yanayi wato suna samun al'ahwal wato tsoron Allah yana yana lullube zuciyarsu ana ƙara jan su su manta da duniya tunanin su kullum ya koma zuwa ga san Allah da san saduwa da shi to da wannan ne suke tare jama'a suna ruɗa su da shi to akwai waɗanda a farkon al'amari ba su san abin ya yake ba suka halarci irin waɗannan majalisai kuma daga baya suka gane cewa wannan abin da ake ba ba Allah a ciki musamman ma wani lokaci za ka ji hatta wasu maganganu suna fita daga bakinsu ibn taimiyya yana ba labarin cewa wani daga cikinsu da ya halarci ana yana cikin irin wannan wato holewar ana cashewa sai aka kira sallah fa azzana muazzin mai kiran sallah ya kiran sallah saboda haka da ya fito zai tafi sallah sai yake cewa sun fito sun baro cikin halala sun dawo kofa sun baro halara wato sun baro fadar Allah yanzu sun koma kofa sallar da zai tafi kofa ce inda ne can can ne kuriya yake cewa kharajna min al-hadrati ila al-bab in sun baro cikin fadar in sun koma kofa wato sallar da za su tafi to shine ibnu taymiya yake cewa hadhi kalimatu haqqin urida biha al-batil kalima ce ta gaskiya sun baro hadratu shaytan ila babir rahman saboda wannan kalimatu haqqin ce kharaju min hadratu shaytan ila babin rahman ya ce amma su ƙaryar suke nufi da ita ba gaskiyar nan ba ma'ana kharaju min hadratin lahi ila babihi to duk ba komai ya kawo wannan ba illa yadda su ɗan riga rilbe zukatansu riga istahwaza alaihim shaitan ya riga ya ci galaba a kansu to mala ya ce akwai waɗanda sun rudu sun zaci abin gaskiya ne sun halarta daga baya suka daina ومن كان أبعد عن المعرفة وعن كمال ولاية الله كان نصيب الشيطان فيه أكثر wanda duk ya kasance ya yi nisa gabarin sanin Allah ko sanin addinin Allah wa an kamali wilayatillahi ya yi nisa daga kamala ta walittakar Allah kana nasibu shaitan fi aksar to raban shaitan a cikin irin wani al'amari a kansa ya fi yawa duk wanda bai san addini ba bai san Allah ba bai zama cikakken waliyin Allah ba to shedan yana samun nasara a kansa cikin wannan lamari saboda haka zaka ganshi a gaba gaba zaka ganshi yafi kowa zakewa yafi kowa ta karkarewa shine zakakuri wajen wajen wannan harkar to wannan akwai karancin sanin Allah tare da shi akwai karancin sanin shari'ar Allah tare da shi akwai karancin sanin ayoyin Allah akwai karancin sanin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da shi akwai kuma rashin samun kamala ta wilayar ubangiji don haka shaidan sai ci nasara akan sai ci galaba akan sai sa masa wasu wasi iri-iri wato abin mamaki a cikin ihya ulumuddin na abu hamid al-ghazali allah ji kansa ya fi masa har babiye akan wannan asama yake cewa shi irin wannan halarta irin wajen wannan gwangwajewar an fi samun tsoron allah sama da a halarci gurin karatu alkur'ani ya ce akwai fuskoki guda bakwai wanda suke tabbatar da kai kawo wajen dalilai guda bakwai da ibn taimiyya biyu sai kwankwatse su ya za a ce wanda zai halarci gurin da ake yin wannan cashewar a ce ya fi samun tsoron allah sama da wanda zai halarci gurin da ake karanta alkur'ani in kaga haka to sanin mutum da allah din yayi nisa yayi nisa inda ya san hakikanin Allah ta'ala ya san ayoyin Allah ya san sunnonin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to ba zai ba zai faɗi irin wannan ba wannan yana daga cikin sharar da take cikin littafin ya ulumuddin mala yace wa huwa bi manzilati al-khamri bal huwa yu'athiru fi an-nufus a'zama min ta'thir al-khamri ولهذا إذا قويت سكرة أهله نزلت عليهم الشياطين وتكلمت على ألسنة بعضهم وحملت بعضهم في الهواء وقد تحصل بينهم عداوة كما تحصل بين شراب الخمر فتكون شياطين أحدهم أقوى من شياطين الآخر فيقتلونه malaci wa huwa shi irin wannan harkar sauraron sauraron kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙen nan ce bi manzilatil khamri kamar kamar giya take wato yana bugarwa kamar yadda giya take bugarwa bal huwa yu'athiru fi an-nufusi a'zam min ta'thir al-khamri ibn taymiya ce a'a ai ya ma fi giya tasiri a zukata sama da yadda tasirin giya yake wato tasirin sa a cikin zukata ya fi girma sama da tasirin tasirin giya yace wali hadha idza qawiya sakratu ahlihi yace saboda haka ne idan wato mayan mayan waɗanda suke harkar wannan wannan sauraron mayan su yayi ƙarfi nazalat alaihi wa shayatin to sauraro sai su sauko akan su wa takallamat ala alsinati ba'dihim har su rika magana akan harshen wasu daga cikin su wa hamalat ba'dhum fil hawa'i su dauki wasu cikin iska ma sama wa qad tahsulu bainahum adawa wani lokaci ma kiyayya rigima ta barke tsakanin su wani lokaci rigima ta barke a tsakaninsu kama ta hasulu bai na shurabin khamri kamar yadda rigima ta kan barke tsakanin mashayagiya fatakunu shayatsinu ahadihim aqwa min shayatsin al-akhar sai zan shaydanun ɗaya daga cikin su ya sun fi karfi sama da shaydanun ɗayan fa yaqtuluna hu sai su kashe shi wala yake cewa irin abin da yake samun su yayin da ake buga wannan dundufa din ko ake tafi ko ake rera irin waɗannan waƙoƙin da shauƙi ma yanda yake samun su yafi ma yanda mashayin giya yake ji to sukan sukan sukan fita daga cikin hayyacin su ce to yayin da wannan fita daga cikin hayyaci zai tsananta mayan zai tsananta to a daidai lokacin kuma shaidanu sai su sauko cikin su shaidanu sai ya jinni sai su sauko jikinsu sai su yi talabbusi da su saboda haka sai ka ji mutum yana magana amma ba maganarsa ba maganganun da yake ba shi ke yinsa ba allah hakika shaidanin da ya shige jikinsa shi yake wannan maganar saboda ya riga ya fita daga hayyacinsa ya kai wani mataki na bacewa da jagulewar zuciya har ta kai shaidan ya yi talabbusi da shi ya ce a daidai wannan lokacin wasu daga cikinsu ma shaidanu na iya daukan su kaga suna sama suna yawo cikin iska kamar da muka sha bayani a baya ce waƙar ta suru bai adawa iyayya takan iya faruwa kwato girgima takan iya wakana a tsakaninsu wato kawai suna cikin wannan kamar da mashaya in suka sha suka yi tatil ba an karaba kawai sai dai a gasa ana ta doke-doke ana ta fasa kwalba ana dukan juna to su ba wato rigima ta kan barke wani lokaci a tsakanin idan abin ya yi tsananin wato mayan ya yi tsanani wani lokaci sai kawai su shiga fadace-fadace da doke-doke kamar yadda mashagiya suke yi ceto shaidanin kowa da nashi shaidanin kowanne shaidaninsa sun shiga jikinsa to a daidai wani lokacin in fada ya barke to a lokacin shaidanin suke fada da juna saboda haka shedanun da suke jikin wannan da wanda suke jikin wannan idan na jikin alifun su suka fi karfi sai su kashe ba saboda haka sai a ga ya mutu to mala yake cewa wa yadhunnu al-juhalu anna hadha min karamatil awliya awliya awliya illahi muttaqin sai jahilai sai su zaci cewa wannan karamar shi wannan shi wannan alif din da ya bige ba har ya mutu karama ce babban wali ne kawai babban wali ne ya bige karami saboda haka cikin karamomin shi sai ga an rubuta cikin karamomin sa cewa ya yi ma wani abu wani abu karami wanda bai takara kare ba amma ga an ga ya mutu alama walittaka ce ce to jahilai sai su dauka wannan yana daga cikin karamomin waliyan Allah masu tsoron Allah wa inna ma hadha mub'idun li sahibi anillahi ce to wannan ba wani abu ne abu ne kawai da zai nesanta mai shi daga daga Allah duk wanda ya shiga cikin irin wannan hali to ƙara nisa yake da Allah ta'ala wa huwa min ahwali shayatin kuma yana daga cikin halayya na shaydanu فإن قتل المسلم فإن قتل المسلم لا يحل إلا بما أحله الله saboda kashe mutum musulmi ba zai taba halatta ba sai da abinda Allah ya halatta shi in ba abinda shari'a ta ba da damar wanda ya yi shi a yi masa hukuncin kisa ba to bai halatta kawai don an haɗa ana ana wannan sharholiyar ana cashiya irin wannan a ce an kashe musulmi an kashe mutum fa kaifa yakunu qatlu ma'sumid dami mimma yukarrimu Allahu bi awliya'ahu to ta yaya za a yi tun da kashe musulmi haramun ne dai ba da wani haƙƙi ba wanda shari'a ce kuma za ta tantance haƙƙin to ta yaya za a yi wannan abin kuma ya zama karama ta yaya za a yi mutum ya kashe wani mumini ko musulmi wanda jininsa tsararre ne a ce kuma wannan abin allah ne karrama shi da shi ya ba shi karama wannan ba za ta yi ba wa inna ma ghayatul karamati luzumul istiqama ghayatul karama da a baya can mun faɗi wannan ghayatul karama da zumul istiqama wato makurar karama makurar karama da Allah zai baka shine ka lizimci tsayawa kan hanyar Allah mutumin da yafi kowa tsayawa kan hanyar Allah shi kowa karama ba wai wasu abubuwa ne na ban mamaki da za su bayyana a hannunka shine karama kadai ba wani wani nau'i ne na karama amma ba wai su ne karama ba kololuwar karama mutum ya zama yana tsoron Allah wannan da nasa alkur'ani inda akramakum inda Allah atqakum wannan nasa alkur'ani ne wanda yafi kowa karama wato matsayi da karamci a gurin Allah shine wanda yafi kowa tsoron Allah sauraka luzumul istiqama shine ghayatul karama haka ba ba a zo ai tashiya ai tashiya ai tashiya wani ya bugu ya bige wani ya mutu ba ce kuma ya samu karama ce wannan ba karama ba ce ƙara nisan ta kansa ya daga Allah falam yukarrimu Allah abdan bi misli an yu'inahu ala ma ala ma yuhibbu wa yarda walam yukrimu Allah abdan Allah bai taba girmama wani bawa ba kamar ya girmama shi da taimaka masa da akan abin da yake so kuma ya da shi Allah ya taimake ka ka iya aiwatar da abin da yake so ka iya aiwatar abin da zai yarda da kai duna ita ce babbar karama ba karama da ta kai wannan duk wani abu da Allah zai baka kasa yake da wannan ya baka damar da zaka rika san Allah ka rika aikata abin da yake so ka rika neman abin da zai samar maka yarda Allah ridwanu minallahi akbaru ka samu abin da yake yarda Allah ya dushe fi komai to wannan ita ce babbar karamar da ubangiji zai yi wa bawansa wa yaziduhu mimma yuqarribuhu ilayhi wa yarfa'uhu bihi darajat Allah ya kara masa abin da zai kara kusanta shi da shi ya ɗaukaka shi da darajoji ko da daraja zuwa gare shi mala yace wa zalika anna al-khawariqa minha ma huwa min jinsi al-ilmi kal mukashafati wa minha ma huwa min jinsi al-qudrati wal mulki كالتصرفات الخارقة للعادات ومنها ما هو من جنس الغناء من جنس ما يعطاه الناس في الظاهر من العلم والسلطان والمال والغناء ما ليجي الخوارق abubuwan da suke saba wa al'ada abubuwan da suke faruwa da suka saba wa al'ada mala yake cewa minha ma huwa min jinsil ilmi akwai abin da yake daga jinsin ilimi yake kal mukashafati kamar mukashafa ubangiji ya nuna maka wani abu wanda baka san shi ba ya sanar da kai wa minha ma huwa min jinsil qudrati akwai wanda yake daga jinsin iko ne wal mulki da mulki ka tasarrufatil khariqatil adati kamar tasarrufin da ya saba wa al'ada wa minha ma huwa min jinsin gida akwai wanda jins daga jinsin wadata ne min jinsi ma yutahu an-nasu fi adh-dhahiri min al-ilmi was-sultani wal-mali wal-gina daga jinsin abinda ake bawa mutane a zahiri na ilimi da iko da dukiya da wadata wato a nan malam yana cewa alkhawarik abubuwan da Allah ta'ala yake ba mutum na ban mamaki ba wai jinsi ɗaya bane ba wai jinsi ɗaya bane jinsi ne daban-daban sai yana maganar karama yana maganar ba wai sai Allah ya baka wani karfin da zaka yi mutum bugu ɗaya mutu shine ya baka karama ba ko ka zo da wani abin da ba kowa yake iya yin sa ba shine ka zo da karama a karama al-khawariq khawariqul adat iri iri ne abubuwa ne daban-daban suna da yawa to shine ne yake bada misali yace akwai wanda jinsin jinsin ilimi ne wato ubangiji ta'ala ya baka ilimin da bai ba kowa irin wato da yawa daga cikin mutane irin sa ba ya zama a cikin tsare ko a cikin al'ummar ka ba wanda ya kai ka a wani fage na ilimi wannan karama ce ko Allah ta'ala ya sanar da kai wani abin da ba kowa ya san shi ba shi da al-mukashafa al-mukashafa zamana kai ka faɗo wasu maganganu waɗanda za Allah ta'ala zai sanya dacewa a cikin su sai kuma ga abin nan da ka faɗa ya zuwa wakana shi ne mukashafa ka rika faɗar wasu maganganu kuma ga abin nan da kake faɗa ana ganin yana tabbata to wannan karama ce ba karama ce ta ƙarfi ba ba karama ce maddiya ba wacce za a gani da ido karama ce ma'anawiya ce karama ce akwai wanda min jinsin kudrati wal mulk akwai wanda kuma jinsin kudura ne da iko wato ubangiji ta ya bashi karfin da ba kowa yake da ido sai shi ya bashi wannan karfin karama sa ce wannan ko a bashi yayi wani abin da mutane za su kasa yi na karfi an rasa ya za a yi ya za a yi ya za a yi shi sai ya zo ya yi wannan karama ce ba irin waccan ba waccan ta ilimi ce wannan kuma ta karfi ce ta iko ce da mulki ka tasarrufatil khariqati lil ada kamar tasarrufin da ya saba wa al'ada kamar wanda wanda Allah ta'ala ya ba mu labarin a kisar annabi Sulaiman wanda wannan qala allazi indahu ilmu min alkitabi ana atika bihi qabla an taquma min maqamik kaga wannan tasarrufi ne da ya saba al'ada mutum yana zaune a kamla an yartar da ilaika tsarfuk yana zaune ce zai kawo maka wani abin da yake tsakaninka da shi tafiya ce ta wata guda zai kawo maka shi a cikin kifta ido wato kafin ya gama maganar ma abin ya zo yana gabansa to kaga wannan tasarruf ne da ya saba wa al'ada to wani irin karamar da Allah zai bashi kaga wannan ba annabi bane wani ne da Allah ta'ala ya bashi ilimi kuma ya karrama shi da wannan karama ce wa minha ma huwa min jinsil gina wani kuma wadata ce Allah zai bashi ya bashi dukiya da bai ba wani irin ta ba min jinsi ma yutahu an-nasu fi adh-dhahiri min al-ilmi was-sultani wal-mali wal-ghina irin abinda ake ba wa mutane a zahiri a bashi abinda yake na ilimi ko na iko wato sarauta ko na dukiya da wadata saboda haka su khawariqul ada ba wai abu ne jinsi guda daya ana iya samun su a jinsi daban-daban daban-daban zaka cewa idan har aka ba aka ba wani wani abu wanda ya gagare wanda suke zamanin isa wannan wannan karama ce in har ya zama mutum ne mai tsoron Allah mai kiyaye iyakokin ubangiji shi yasa a wasu gurare ibnu taymiya yake misali yace kamar kamar sibawai a nahu ilimin sibawai a nahu karama sace ko ba karama sace ilimin arudi wurin khalil ahmad al-farahidi karama sace shi kansa ibnu taymiya wanda ilimin nashi karama sace eh saboda aka karaman nan ba sai an ga kana babban kare wani abu da karfi ba sanda ka zama ka zama karimi ka zama mai karama kuma duk wanda Allah ta'ala ya yi masa wata baiwa da kai bai maka ba abinka wannan abin karama ce ba wai sharaɗi ba ne sai ya zama shi kaɗai ke da ita zai yi ku suna da yawa amma dai karama ce kawai dai mizanin guda ɗaya muka faɗa idan ya kasance da tsoron Allah da bin shari'a da bin tafarki madaidaici shi ake cewa karama in ya zama da mutumin ba shi da tsoron Allah ba bin tafarki madaidaici to ko dai ya zama daga cikin ahwalu shayadin ne kama abinda za a gani gurin boka da mai sihiri da wai wani aiki ne na shaidanu ko ya zama istidraji ne ubangiji yake masa ana masa talala ne kawai saboda haka wannan shine mizanin da zaka auna abin amma ba kawai abin da yafi karfin ka shikenan dan kai ba zaka iya ba an ba mu wani ya iya shikenan ya zama wali a dole sai ka dauko mizani na shari'a ka dora akai to shine yake bambance amma ba jinsul khariq din ba shine karama a in ya zan daga wanda ya fito mai bin Allah da manzansa ne to shikenan sai a kira shi karama sannan kuma duk abin da kai ba za ka iya ba wani zai iya karamarsa ce a kanka kai an gane sauraka kowanne mumini akwai nau'in karama da Allah ya masa daga nan kowa na kowa yana da tashi iya karamar kowa an ka taba shi akwai ta karamar da Allah ya masa eh wani Allah ya masa karama hakuri Allah ya masa karama juriya da dangana wani Allah ya masa karama barazana وجميع ما يؤتيه الله لعبده من هذه الامور وغيرها mala yace dukkanin abin da Allah yake ba wa bawansa daga cikin waɗannan al'amura da ma wasu ba waɗannan ba dan nan misali yake bayarwa in ista'ana bihi ala ma yuhibbuhu Allah wa yardahu in har ya nemi taimakon waɗannan abubuwa da Allah ya bashi akan abin da Allah yake so kuma ya yarda da shi wa yuqarribu ilayhi abinda zai kusantar da shi ga Allah wa yarfa'u darajatahu ya dauka ya daga matsayinsa wa ya'muru wa ya'muruhu Allahu bihi abinda Allah yake umartarsa da shi wa rasuluhu da manzansa izdada bidhalika rif'atan wa qurban ila Allah wa rasulihi to sai ya ƙara daukaka da kusanci zuwa ga Allah da manzansa wa ala darajatuhu darajarsa ta ƙara daukaka wa in ista'ana bihi idan kuma yayi amfani da wannan abin da Allah ya bashi alama na Allahu anhu wa rasuluhu akan abin da Allah da manzansa suka hana ka shirki kamar shirka wa zulmi da zalunci wal fawahishi da alfasha istahaqqa bidhalika dhamma wal iqab to da wannan ya cancanci a zarge shi a soke shi kuma ya cancanci a yi masa hukuma fa illam yatadarakhu Allah ta'ala bi taubatin in har Allah bai risko shi da tuba ba aw hasanatin mahiya ko ayyukan da za su shafe laifuffukansa to sai sai zama ya cancanci suka ya cancanci hukuba wa illa kana ka amsalihi min almuzmin in ba haka ba to yana nan kamar sauran masu laifuffuka wato shi anan abinda ibnu taymiya ya kara da wannan jumla baya faɗi khawarij cewa khawarij jinsi jinsi ne to kanka dauka waɗannan khawarij din su ne karama ba su ne karama ba idan mutum ya ya yi amfani da wannan abu da Allah ta'ala ya bashi na ban al'ajabi akan abin da Allah yake so da manzansa ya bi Allah ya bi manzansa to sai ƙara ɗaukaka a wajen Allah to wannan shi ne zai za a ce da shi wali ya yi amfani da wannan ban abin al'ajabi ko wani abu wanda yake ba irin abin nan ba irin na kowa ba shi Allah ya bashi ya yi amfani da shi wajen bin Allah to sai ya zama wannan karama ce da za su ƙara kusantar da shi ga Allah in kuma ya amfani da wannan abin da Allah ta'ala ya bashi wajen ya aikata abin da Allah ya hana da manzansa ya amfani da wannan wajen shirka zalunci da aikata alfasha to wanda ya cancanci uba ya cancanci zargi da suka ya cancanci zargi da suka matukar dai ubangiji ne ta'ala ya riske shi tun a duniya ya tuba ba ko kuma ya kasance yana da hasanat da yawa waɗanda za su lullube za su lullube laifinsa wa illa kana ka amsalihi min al-muzlimin to in ba haka bacci da sauran masu laifuka duk ɗaya suke wannan abun abin abin al'ajabi da Allah ya bashi ba shi zai sa a rika masa kallon waliyi ba to wannan ka'idar ibn taymiya ke ta kokarin a gane ita ce ta zan da dayawa daga cikin waɗanda suke kantar da wasu ba su fahimce ta ba saboda haka wani ma zai zo amfani da sihiri ne wani zai zo amfani da shaidanu ne to da zarar aka ga wani abin mamaki a tare da shi shikenan sai a ce da shi waliyi ne to da kuma an ce da shi waliyi ne to duk abin da ya faɗa kuma sai a karɓa a matsayin addini ko da ko baya da asali a addini to da haka ne ai bid'o'i duk suka shigo sau da da an ga wani ya zo da wani ilimin da ya zo mana da wani ilimin da mu ba mu da shi ya fi mu iya larabci yana yin waƙe-waƙe na larabci mu ba za mu iya na irin nashi ba sai mu ciki na sai mu ce da shi wali ne eh sai mu ce da li wali ne waƙe-waƙensa sai zama mizani ne na walittaka har ma a rika bauta Allah da waƙe-waƙensa da waƙe-waƙen nasa ba su da bambanci da sauran waƙoƙin mawaƙa waƙar da zai yabi manzon Allah ko yabi Allah in sha ta yi irin ta shikenan duk ɗaya suke ba ba bambanci duk waƙa waƙa ce ba ita ce mizani ba to sai ake zan iya wannan shine ma'aunin aka manta da cewa za a duba suluk dinsa a duba halinsa shin yana tafiyar da abubuwansa kan sunna ne ko yana kaucewa yaya girmama sunnarsa take waƙafin ne inda kitabillah wa sunnatu rasulullah ko ko a kansa yake ginawa to sai zama na ba'a da wannan ma'aunin to shine wannan shi ya kama na rikita rikita to ibnu taymiya ya yi ta bayanin wannan saboda abu ne da ba wai mu kadai ko ya zamanin mu kawai abin ya rikice ba shi ma a wancan lokacin nashi haka abin ya rikice saboda haka yan damfara suke shigowa da sunan addini suna damfarar mutane suna raba su da addinin gaskiya shine mala yace to ba wannan khawarik din za a duba ba kada ka duba kharika ko al-khariqu lil ada ka dubi wanda aka bashi khariq lil ada din ka duba ka ga ya yake idan ya zama bisa mustaqim ne to shikenan wannan ka dauka wani abu ne da Allah ya dauka kashi da shi idan ya zama ba kan hanya yake ba to dauke shi da shi da sauran masu laifi masu zunubi duk ɗaya suke mala yace wali hadha kathiran ma yu'aqabu ashabul khawariq taratan bisalbiha kama yu'zalu maliku an mulkihi wa yuslabu al-alimu ilmahu wa taratan بسلب التطوعات فينقل من الولاية الخاصة إلى العامة وتارة ينزل إلى درجة الفساق وتارة يرتد على الإسلام وهذا يكثر في من له خوارق شيطانية فإن كثيرا من هؤلاء يرتد على الإسلام ما ليتو wannan saboda irin wannan yayin da da shi wannan da Allah ta'ala ya bashi alkhariqul al'ada ya bashi wani abin al'ajabi ya bashi wani ilimi na musamman ya bashi wata dabara da zai yi wani abin da mutane a lokacin sa ba za su iya irin sa ba sai ya zama na bai yi amfani da wannan abun ba wajen neman yardar Allah da neman aikata abin da Allah yake so bai yi amfani da shi bai yi amfani da shi wajen aikata abin da Allah ya hana to ce so saboda haka da yawa akan yi wa irin masu wannan ukuba masu wannan khawarik din masu wannan abubuwan al'ajabin Allah a tsara wani lokaci yakan yi musu ukuba taratan bisalbi hawan lokaci a raba su da abin saboda haka idan ilimi ne yake takaba da shi wani lokaci gaba ɗaya sai ga su suce a nemi ilimin a rasa ka cewa kamar ba shi ba abin da yake tunkawo da shi sai ga lokaci guda Allah sai kwace abu tunda Allah ya bashi ne ya ga kamun ludayinsa to tunda ya ga cewa ga take-takensa ga abin da ya dauko to sai Allah ya kwace abin kama yu'zalul maliku an mulki kamar dai da kaga ana ana cire ana tsige mai sarauta daga sarautarsa to shi ma haka zai zai wayi gari wa yuslabu al'alimu ilmahu mai ilimi ya rasa iliminsa yana da ilimi lokaci daya sai ga cewa ya dawo ya susuce yana so su maganganu yana ta su maganganu wanda suke nuna cewa ya zama kwarkwar haka Allah sai ya jarabe shi da wannan wataratan yanzilu ila darajatul na'am wataratan bi salbi tatawuat wani lokaci kuma promotion da Allah ya masa sai sai sai ya kasa da shi ci gaba da ya samu na daraja da matsayi sai a yi wa ƙasa da shi fayun kalumin alwilayatul khasati ila al'amma da yana da walittaka ta musamman alwilayatul khasa ita ce walittaka ta musamman akwai wilayar amma wilayar amma duk mumini duk musulmi yana da wilayar amma wanda duk musulmi yana da wani abu na san Allah yana da wani abu na imani yana da wani abu na tsoron Allah sauraka duk wani musulmi yana da alwilayar amma sauraka za ka so shi gwargwadon wannan abin da yake tattare da shi na imani da tsoron Allah ɗin sauraka mutum ko da fasiki ne fajiri yana iya samun wata wilaya gwargwadon abin da yake tattare da shi ta wilayar amma sai a sauko da watakila da yana da alwilaya khasa alwilaya khasa irin mutanen da Allah ta'ala ya ɗauka su ya ɗaukaka matsayinsu ya matso da su kusa da shi irin wanda kuntu sam'ahu wa basarahu wa idza sa'alani a'taytuhu wa idza ista'anani a'antuhu ya kai matakin da kawai cewa zai Allah yi kaza Allah yi masa to idan ya saki layi sai a sauke shi daga wannan matsayin sai a da shi kamar kowa an gane kamar mutum ne ya yi laifi da yana da abin nan mai ake ce musu a ne a cire shi da kurtu ga shi nan dai cikin masu ɗamara amma kurtu an cire masa aninin wanda da ya yi sama to a wani lokaci sai Allah jarabe shi da wannan shi ne salbut taɗawu'ad ɗin fayunƙalu min alwilayat alkhasa ila al'amma tatawu'at da bawa yake yi na sana'a na ibada ai shike sa ya samu daukaka ko wala zalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yusiru bihi wa rijlahu allati yamshi biha wa yadahu allati yabtashu biha wa la yas'alani la utiyannahu wa in ista'adani la u'idhannahu ai kaga aikin tadawu'i tadawu'i tadawu'i da yake yawan yi na filfilu su yasa har Allah ya kai shi wannan matakin to idan aka kai shi ya kai zai wannan matakin kuma sai ya shiga shigantaka to sai kenan sai kaga yana ta yiwo ƙasa kuma abinda yake yi na taɗawi in ba sai Allah ya kwace sai ga ya daina yi sau da aka sai dawo kwaman kamar kowa wannan matakin da da yake ga ya taka sai yiwo ƙasa wata ratan yanzu ila darajatul fusaq wani ma wani lokaci ma ya karewo ƙasa sosai ya zama cikin cikin fasikai maimakon ya zama kamar sauran gama garin musulmi ba yabo ba fallasa a'a sai ya ƙara gangarawa ma saboda irin abin da yawa Allah na rashin kyautawa saboda haka sai ya ganshi an fara kama shi yana ɗauke-ɗauke yana in sace-sace yana in shaye-shaye wata ratan yartaddu alal islam ce wani ma sai kaga ya rufta ya far musuluncin ma gaba sai ya shiga wasu maganganu shikenan sai musulunci ma ya rabu da shi ba da ya ce wa haza ya kusuru fi mallahu khawariku shaitaniya irin wannan ta fi faruwa ga waɗanda suke da khawarik shaitaniya waɗanda daman can abubuwan da suke tankaho da su shaidanu ne ke taimaka musu to irinsu sun ma fi yin ridda ƙarshe za su yi ridda saboda shaidanun ba su basu ba a hankali a hankali suna umarta su da abubuwa tun suna umarta su da ƙananan abubuwa haka ga umarta su da manya-manyan manhiyat shirka da abubuwan ridda shifa inda kafiran min haula ya ritar duwanin islam shi ne babbar illar haɗa kai da shaidanu na aljanu ba za su bar mutum ba sai sun raba shi da musulunci ba ta yadda za a yi su kyale shi su ta hulɗa da shi suna kawo masa agaji taimako lokacin da yake nema kuma su bashi akan musulunci ba zai yi ba za su bai za su rika mai da shi a hankali a hankali mataki mataki har su zare shi daga musuluncin gaba daya malam yace wa kathirun minhum da dama daga cikin su la ya arifu an na hazi mina shayatin ba ya sanin cewa waɗannan abubuwan da yake gani na ban mamaki shaidanun ne suke masa yana zaton kamar wata walittaka ce sa yake ganin wannan bal ya zunnu min karamati auliya illa zai rika zaton cewa wannan yana daga cikin karamomin waliyan Allah wa ya zunnu man ya zunnu minhum anna Allah azza wa jalla idza ata abdan kharqa إذا أعطى عبدا خرق عادة لم يحاسبه على ذلك كما ظن أن الله إذا أعطى عبدا ملكا ومالا وتصرفا لم يحاسبه عليه ما ليتي وسما daga cikin su suna zaton wasu ma za su rika zaton wannan karama ce ta waliyai wani ma daga cikin su ya rika zaton cewa idan Allah ta'ala ya bawa bawa wani abin da ya saba wa al'ada aka ganshi yana yin wani abin da ya saba wa al'ada to Allah ba zai masa hisabi akai ba saboda haka abubuwan da aka ga yanayi na ban mamaki waɗanda a zahirinsu ma wasu sun saba wa shari'ar Allah sai cewa to tunda dai har da Allah da ya bashi ai baiwa ce daga Allah to cikin Allah ba zai masa hisabi akai ba kamar yadda Allah ta'ala idan ya bawa mutum idan ya bawa bawa mulki ko ya bashi dukiya ko ya bashi wani tasarrufi baya masa hisabi akan wannan ya masa hisabi akan kawai an bashi mulki ko an bashi dukiya to sai ya cewa to shi ma karku ada din da aka bashi ubangiji ba zai masa hisabi akai ba don haka shi yana daga cikin yanzu manya-manyan waliyan Allah makusantarsa wa minhum man yasta'ilu bil khawariq ala umurin mubaha la ma'murun biha wa la manhiyun anha fa hadha yakunu min umumil awliya wa hum al abrar al muqtasidun amma as-sabiqun al muqarrabun fa a'la min ha'ula'i fa a'la min ha'ula'i kama anna al 'abd ar rasul a'la min an nabiy al malik mala yace to wa minhum man yasta'inu bil khawariq ala umurin mubah ala umurin mubaha daga cikin waɗanda Allah yake ba su abubuwan mamaki akwai wanda yake amfani da abubuwan da Allah ta'ala ya bashi akan abubuwan da suke halal wato zai yi amfani da su amma a jaribin da yake halal in addu'a ce Allah ta'ala ya bashi ya zama mustajabud da'awa to zai amfani da wannan wajen yayi wa mutanen da suka cancanci addu'a ba zai addu'a da da itida'i ba zai addu'a da zalunci ba zai zama na ya sarrafa wannan abin da Allah ya bashi cikin abin da Allah yake so cikin abin da Allah ya yadda wato ya halatta la ma'muru biha wala manhiyun anha ba wai yayi amfani da abin ba cikin abin da aka yi umarni ko aka hana don abin da aka yi umarni to abin da mustahab ne don abin da aka hana haramun ne to shi ba wai zai ce zai yi amfani da abin ba cikin mustahabbi a'a zai amfani da abin da cikin mubahi to zai harkar mubahat ne da abin to mubahi ba a hana bawaye mubahi ba ba a hana bawaye amfani da abu cikin halal ba duk da cewa an fi son ya yi sama ya shiga cikin mustahabbat ko ya shiga cikin wajibat ce fa za ya kunu min umumil auliya mala ya ce to wannan zai iya zama cikin wato dandazon waliyai in ana maganar waliyai shi ma yana ciki wa humul abrar su ne masu da'a al-muqtasidun waɗanda suke masu tsakaitawa al-muqtasid shine wanda ya ya aikata abin da yake wajibi ya bar abin da aka hana amma bai ƙara da nafilfilu bai ƙara da wanda shine muqtasid ya yi abin shi bai tsallaka ya shiga haramun ba ya tsaya akan mubahi sannan a wajen aikata abubuwan da Allah ya umarni da su bai tsallaka ya shiga mustahabbi ba ya tsaye akan wajibi to wani yana da cikin al'abrar al-muqtasidun amma sabiquna al-muqarrabun amma waɗanda suke sabiquna waɗanda suka yi fice wanda suka yi gaba waɗanda su ne makusanta wanda suke kusa kusa da Allah ababan kusantowa zuwa ga Allah fa'ala min haula'i sun fi waɗannan su suna sama da waɗannan kama annal abdar rasul a'la min annabi malik eh misali yace kamar dai yadda ka sani a bawan da yake manzo yana sama da annabin da yake sarki bawa manzo kamar man annabi sallallahu alaihi wasallam abduhu ne wa rasulu to kaga ba za ka kwatanta shi da annabi wanda yake basaraki ba kamar annabi suleiman alaihi salam ko annabi daud annabawa ne manzanni amma sarakai wannan kuma bawa ne manzo ibn taymiya ya sha bayanin wannan ce saboda shi a shi shi annabi wanda aka bashi sarauta ubangiji ta'ala yana sakar masa ragama ne haza ata'una famnun a unsik bi ghairi hisab gashi nan mun baka kyauta kai kuma je ka ka ba wanda kaga ya kamata ka hana wanda kake ya kamata wannan shine shi an jingina tasarrufin abin zuwa wajensa sauraka kaga an bar masa abin a hayyazin mubahi yadda yake ganin ya kamata yayi amma manzo kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam faɗa game da kansa ana alqasim wallahu almuti yace ni kawai raba nake bari nake sai Allah ya gama ya gama bayarwa wancan na kaza ne wancan na kaza ne ni kuma a bani in kai masa kamar dan aiki to cikin su kaga wanda yafi saduda ya bai da komai nashi zuwa ga Allah shine wannan na karshe shine annabi manzo shi gaba ɗaya tasarrufin ya ya bar shi a hannun Allah kamar abu ne a kawo maka a ce gashi a rarraba a baka ko a baka karaba wanda zai ce a rarraba ni ba ni in kai to ya fi zama ya fi da'a sama da wanda zai ce a ni ba ni zan yi rabon saboda haka shi annabi suleiman allah ta'ala ya bar masa rabon a hannunsa amma shi annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya bar wa allah rabon shi kawai bayarwa yake shi an alkasimu ne bai isar da kowa kasansa ne kowa zan isar masa da kasansa amma waye ya ba ku kasan ya kasa shine Allah an gane to sauraka al'abdul rasul shine irin manzo sallallahu alaihi wasallam shine wanda ya zabi ubudiyya da manzanci kawai sauraka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a sifanta shi da cewa sarki sarki ya rika taka lafiya irin kalmomin da ake gaya wa sarakai na duniya waɗanda akwai alama ta nuna girman kai da jiji da kai a ce ana yaban manzo Allah da wannan wannan wanda ya san manzo Allah ba zai yabi manzo Allah da wannan ba yabo bane eh ba zai yabi manzan Allah da abin da ba kamar wanda ya ji an ce a girmama Allah in za a yi addu'a a girmama Allah ya rika cewa Allah ranka ya dade ranka ya dade Allah ka ranka ya dade Allah ka ce a girmama Allah ce Allah ranka ya dade to kaga kai a ka girmamawa ce amma irin su ake wa Allah zaka yi irin wannan to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abdu ne wa rasuluhu bawa ne kuma manzo ga Allah bawa ga manzo kuma bawa ga Allah mala yace walamma kanat al-khawariq kathiran ma yanqusu biha darajatu ar-rajul walamma kanat al-khawariq kathiran ma yanqusu biha darajatu ar-rajul kana kathirun min as-salihin yatubu bi mithli dhalika wa yastaghfiru Allah ta'ala kama yatubu min adh-dhunubi kaz-zina was-sariqa wa ta'rudu ala ba'dihim fa yas'alu Allah zawalaha وكلهم يأمر المريد السالك ألا يقف عندها ولا يجعلها ولا يجعلها همته ولا يتبجح بها مع ظنهم أنها كرامات فكيف إذا كانت بالحقيقة من الشياطين تغويهم بها ما ليش ولما كانت الخوارق كثيرا ما ينقص بها درجة الرجل kasancewar irin waɗannan ababen al'ajabi da Allah yake bawa bawa sau tari wani lokaci matsayin mutum kuma ƙasa yake gurin Allah in ya bashi irin wannan kana kafirun min salihi ne tubi misli zalika da yawa daga cikin salihai idan aka ba su wani abu na ban al'ajabi ya gudana a hannunsu sai su nemi sai su ce Allah Allah Allah kai mana rangwame ka yafe mana sai su tuba zuwa ga Allah wa yastaghfirullah su nemi gafarar Allah kamar zunubi ma suka yi za su ga in aka bar su da wannan khawariqul ada din ba mamaki wata rana su yi kasa to sai su rika neman gafarar Allah suna tuba suna cewa Allah ta'ala me muka yi har ya zama na irin wannan abubuwa suna gudana a hannunmu kama ya tuba mina zunubi kama yadda bawa yake tuba in yayi zunubi ka sarikati ka zina wa sarika kamar zina da sata wa ta'rudu ala ba'dihim fa yas'alu Allah zawalaha wasu daga cikin su kuma za ta bujuro masa irin wannan abu za su bujuro masa sai roki Allah Allah ka raba ni da wannan ka raba ni da wannan ba wai mai da abin neman kuɗi ba a yi ta zincirun da a kofar gidansa wa kulluhum ya'muru al-murid as-salika alla yaqifa indaha dukkan su waɗannan bayan Allah na kwarai sukan umarci almajirin su da yazo yana karɓar tarbiya a wajen su suna masa tarbiya yadda zai san Allah sukan umarce shi da cewa kada ya sanya himmar sa tunaninsa ya zai samu karamar da zai bawa mutane mamaki da ita wala ya tabajjaha biha ko ya rika jiji da kai in Allah ya bashi irin wannan ba zan nemi an na karama tare da cewa suna tsammanin eh in har wannan abin ya gudana a hannun mutum karamaci ta gudana a hannunsa to amma duk da haka suna ɗari-ɗari da ita suna janye jiki ba sa san yau a ce gasu suna da wani abun da yake ba mutane al'ajabi har ana zuwa gunsu a kansa suna tsoron wannan zai iya sa su koma baya to mala ya ce wannan idan ya zan karamace ma ta gasken daga Allah din take ba daga shaydanu ba fa kaifa idza kanat bil haqiqati min ash-shayatin to ina kuma idan ya zan alal haqiqa ma daga shaydan abin yake to guyihim shaydanu ne suke batar da su biha da wannan to kaga shi kaga ba abin mutum ya alfahari da wannan bane ko har ya zaci kansa shi shi waliyi ne ko ayi masa zaton shi waliyi ne wani abu ne da za a za a roki Allah ta'ala ya da shi kan hanya lokaci yayi za mu tsaya anan abinda muka faɗa da daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh